الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي صادوا أولنا مجلسي ناكرنت لتاف الكافي na ibn abdulbar al-maliki rahimahullah a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic tourist a nan garin maiduguri a jihar borno yau muna sha hudu ga watan juma'a da saniya shekara 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da 27 ga watan daya shekara 2021 darasinmu na shi ne darasi na ashirin da biyar ko? to muna rukun Allah subhanahu wa ta'ala yi mana taufiki a satin da ya gabata malam ya kawo matsaloli da suka shafi ladubba na cin abinci da shan ruwa matsala ta ƙarshe da muka karanta ita ce fadin malam wa haƙƙu ta'ami an yusammi Allah tabaraka wa ta'ala akiluhu inda ibtida'ihi anan muka tsaya ko magana cewa sunna ce idan za a ci abinci ko za a sha wani abin sha a fara da bismillahi saboda a kori shaidan kafin mu ci gaba da karatu ina son idan tambihi daya ina ji jiya ne ko a wani ya turo clip na karatu karatun wani daga cikin malamai masu karantarwa darasin akan sahih bukhari ne sun ce bari saurari karatun sai na na bude na saurari karatun na saurari karatun gaskiya abun ya dami ne gaske na samu damuwa ba don komai ba wato wanda ke bai cancanci ya karantar da sahih bukhari ma yana karantarwa shine abin malhuza observation da nayi abin da yasa ban ji dadin sa ba nace zan kawo anan in yi magana a kansa hadisi ɗaya ne ya karanta amma na lissafa kurakurai na karatu wajen guda biyar hadisi ɗaya karanta hadisi ɗaya na saurari hadisi ɗaya ban saurari sauran karatun ba na saurari hadisi ɗaya hadisi ɗaya da na saurara wato hadisi ɗaya da na saurari shi kurakurai na karatu wajen guda biyar kuma za a ga galibi bugun da ake a yanzu akwai wasali ko ba wasali hadisi ɗaya wanda har ya bugi kirji zai karantar da sahih bukhari bai kamata a samu kurakurai na karatu guda biyar a hadisi ɗaya ba akwai na lahu akwai na ita kanta kalmar karanta ta daidai akwai wannan kuskure banda kurakuran nahu to kaga to ina za mu je ne yanzu an kai matsayin da duk wanda ya san wani abu yana gani idan bai sa babban littafi ba shi yana gani kamar malantarsa ba za ta tabbata ba sai sa babban littafi sai kafin ya gamsu cewa shi ma yanzu ya kai matsayin karantarwa sai bukar littafin wasa ne yanzu ka ji katar waɗanda suke zaune a gabansa da yawa ma ba su karanta arba'un hadis ba da yawa ba su karanta gulugul maram ba da yawa ba su karanta umdatul ahkam ba da yawa ba su karanta riyadu salihin ba kai da baka iya karanta hadisin daidai ka zo ka sa karatu a masallaci wai kana karanta da sahih bukhari ko galibi kasan takalidi ake yi ana ga manyan malamai suna karanta da sahihi bukhari bari shi ma ya karanta da sahihi bukhari a sati sau ɗaya ko sau biyu kana karanta sahihi bukhari yaushe zaka sauki yaushe zaka sauki mutane su amfana kuma matsalar idan an sa babban littafi duk wanda ya zo zuna wannan majalisi sai tilqa'iyan yau da gobe ya rika jin cewa shi ya kai wannan matsayin na karanta wannan littafin kuma alhali bai kai ba alhali bai kai ba shi ya ji cewa yanzu ai muna zuwa karatu sahihi bukhari amma matsayinsa bai kai nan ba to shi ka duba a majalisan majalisai sa sahihi bukhari yayi yawa ku karatuka da ake ake sawa wasu gidajen talabijin da wanda ba a sawa za ka sayi buhari yayi yawa to ga wannan da haka ba za a gina ɗalibai ba kuma wani sa'irin malamai da suke sa waɗannan littafai wato suna tuna amfanin kansu ne domin karantar da sa littafi karantar da littafi yana da manufofi guda biyu manufa ta farko wato ɗalibai su amfana to sai ka duba wani littafin ya dace da su manufa ta biyu wani sa'ilin malami zai sa littafi domin dama ce shi ma zai muraja littafin ba don wannan karatun ba ba zai iya yi muraja littafin ba to kaga yanzu manufa ga malami ba wai amfana da ɗaliban ba ne shi amfana da mai kansa ta shaka malamai da suka rubuce-rubuce akan adabu talab ladabin malami ladabin almajiri ladabin karantarwa suke cewa malami wato ya duba abin da zai amfani amfanar da ɗalibansa ba abin da shi zai amfana ba abin da ɗalibai za su amfana ba abin da shi zai amfana ba in zai yi kasa abin da ke su ma za su amfana kai maka amfana yana da kyau to amma in ya zamana matsayinsu bai kai ba ka sa musu littafin da kake so ka sa to kaga anan amfaninka kuke dubawa ba amfaninsu ba saboda ka yana da kyau wato ƴan uwa ɗaliban ilimi masu karantarwa su rika girmama ilimin nan a rika girmama ilimin nan ilimin ba abin wasa ba ne abin da za ka iya ma'in ka ya ishe ka abin da za ka iya in ka ya ishe ka ko kullum rika duba abin da jama'a za su amfana in ka gina mutane akan ilimin da ƙwaƙwalwarsu ba ta kai can ba kana ba ta tarbiyyarsu ne kana da ta tarbiyyar su ne to Allah samu dace sai malam yake cewa yahmaduhu inda faragihi ya gode wa Allah inda faragihi idan ya gama cin abinci wannan don godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah madaukakin sarki ya hore masa ya samu abin da zai ci ya kashe yunwansa ko dai ya ji daɗi ko ya more kuma ya tuna wannan lokacin daidai lokacin da za ka ci abinci wato koya abincin yake akwai daruruwa suna neman abinci a wannan lokaci da kai kake cin abincin suna neman abin da za su ci ba samu ba ko dai babu kusa da kai a garinku akai akwai ko babu a garinku a wani garin akwai abincin safe ne ko abincin rana ko abincin dare duk sanda ka zo na kana cin abinci har ka ci ka koshi ko da ba koshi ba in ka ci ka gama ka tuna akwai wanda yake irin ka ne dan adam irin ka yana so ya ci abinci ya buƙaci abinci amma bai samu ba to shi yasa sai ka gode wa Allah subhanahu wataala idan ka gama cin abinci akan wannan ni'ima da Allah ta'ala ya yi maka kuma addu'o'i sigogi da yawa sun zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na yadda mutum zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarda anil abd inna Allah la yarda anil abd Allah zai yarda da bawa an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha ya ci abinci ya gode masa akan wannan aw yashrabu sharbata fa yahmaduhu alaiha ko ya abincin yake ko majan kaddarsa ko loma ɗaya ne ko loma biyu ne kaci ka gode wa Allah to Allah subhanahu wataala sai ya yarda da kai ka wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala ya baka abinci ka koshi ka gode masa ya yarda da kai ma'ana ya baka lada kenan to bai kamata musulmi ya rasa wannan aikin alkhairin ba a hadisin mu'az ibn anas daga babansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akala ta'aman duk wanda ya ci wani abinci ko yayi akala ta'aman naqila fi siyaq ash-shart ta'um koya wannan abincin da yawa kadan da dadi da dadi da ba dadi فقال سيدي الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة in ya faɗi wannan godiya ta tabbata ga Allah dukan yabo ya tabbata ga Allah allazi at'amani hada Allah da ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi ya arzuta ni da shi min ghairi hawli minni wala quwwa ba dan wata dabara ta ko ba dan karfi na ba in ba Allah ya hore ma ba ko an kawo abincin an ajiye a gabanka sai Allah zai kawo wani dalilin da zai hana ka cin wannan abincin ko abincin ya zube ko ka kamu da rashin lafiya ko dai wani abu ko wani dalili ya zo ka tashi ka kasa cin abincin ka je ka manta da abincin ba an gane to idan Allah ya hore maka ka zo ka ci wannan abincin sai ka gode wa Allah to in ka haka me sakamakonka me ladar da Allah zai maka gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sai Allah ya gafarta maka kurakuranka hadisi Imam Tirmidhi wannan tausayi ne in ba Allah ba wa zai wannan ya baka abinci ka ci ka koshi ka sha ruwan sanyi ka ji dadi ka ce alhamdulillah sai kuma Allah ya baka lada ya gafarta maka kurakuranka to sigoki suna suna da yawa kamar sigar alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa وسوغه وجعل له مخرجا hadisin Abu Dawud suna nan da yawa sigogi da yawa sun zo akan wannan to shine malamai suke cewa yana da kyau mutum ya haddace sigogin nan gaba daya wata ran yayi wannan wata ran yayi wannan domin idan ka saba da siga guda daya sai wannan sigar ta zame ma kamar al'ada kana fadi baka halarto abin da kake fadi ya zama jikinka a masabanin ka yau za ka faɗi wannan sigar da safe ka faɗi wannan sigar da yamma ka faɗi wannan ko yau ka faɗi wannan gobe ka faɗi wajen sigogin daban-daban duk sanda ka dauko wata siga za ka tsaya ka nutsu kana faɗinta kana halarto ma'anar wato ma'anar da wannan addu'a ko wannan zikirin ya kunsa kuma ka samu albarkacin dukkanin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dukkanin azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ka'ida ce malamai suke faɗe ta duk wato zikirai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su a sigogi daban siga daban-daban ko jan bude sallah ko sigar tahiyya ko salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko azkaru sabah wal masa to ka zimci ɗaya babu laifi to amma kana nau kana wato sabantawa yau ka faɗi wannan gobe ka faɗi wancan to yafi tasiri akan yafi tasiri akan ka malai ke cewa wa idza kasurat fil aidi azumat barakatuhu haka ne a gurin ku eh to hakan yayi hmm yayi wa idza kasurat fil aidi azumat barakatuhu yayi ko bai yi ba me yasa to wace gyara za a yi karatun ya fita na me kake cewa mana don kace bai yi ba to me ta ya za a yi a gyara wani ya ce wani abu alamai ce wai za ka surat za a kara ha'un wai za ka surat fihil aiki ba wai za ka surat fil aiki ba wa idza kasurat fihi al-aidi idan hannaye suka yi yawa a cikin abincin wannan kusurin rubutu ne wa idza kasurat ajara wa idza kasurat fihi na amma mai magana ba ina tambaya da ce haka ne ko ce eh shi ma gurin safihi ne ah kace kuma akwai kuskure ba fulata ne wai za ka tsoro fihil aiki idan hannaye suka yawa a cikin abincin idan mutane da yawa suke cin abincin azumat barakatuhu albarkar wannan abincin za ta girma albarkar za ta yi yawa mai kunka ci kai kadai ku ci ku biyu ya fi albarka mai kun ku ci abinci ku biyu ku ci ku uku ko hudu biyar duk sanda adadin yana yawa albarkar me tana karuwa tana yawa an gane a hadisin jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ta'amul wahid yakfi al-ithnayn abincin mutum daya abinci da aka shirya wa mutum daya zai ci to yakfi al-ithnayn zai ishi mutane biyu abinci da aka shirya wa mutane biyu za su ci zai ishi mutane guda hudu haka nan abincin mutane hudu zai ishi zai ishi mutane takwas hadisin sahih muslim a gane to yana da kyau a in zai yi a ci abinci a taro a ci abinci tare a a hadisin tabarani maza Allah ke cewa kulu jami'an wala taftariqu fa inna ta'am al-wahid yakfi al-ithnayn tunda fi albarka to zai fi zai ishe ku gaba daya a hadisin wahshi dan harb a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah inna na'kulu wa la nashba'u muka ci abinci amma ba ma koshi sai manzon Allah ya ce fala allakum taftariquna ko mai ko ko tayu ko mai ko ko dai kuna cin abinci ne a rarrabe daban-daban kowa ya sa abincinsa a gabansa daban wannan ma ya sa kwanonsa a gabansa ya ci abinci wancan ma ya sa kwanonsa a gabansa ya ci abinci suka ce eh haka muke cin abinci to sai manzo Allah ya ce fajtami'u ala ta'amikum ku taru ku ci abinci tare wazkuru smallahi ku ambaci sunan Allah yubarak lakum fihi za a sa muku albarka a cikin abinci a hadu gaba da yanzu ba kwano ɗaya ana ci to akwai albarka a ciki a hadisin abu dawud da ibn majah da ahmad kenan a hadisin tabarani a cikin al-awsat da abu ya'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathurat alaihi al-aydi abincin da Allah yake so abincin da Allah ya fi so shine abincin da mutane da yawa suka hadu a kai to sha sa wasu to suna da wannan tsarin mutum zai zo gida wato a kawo masa abincinsa sai ya fita ya kira wani su ci abinci tare akwai irin waɗannan mutane ba sa so su ci abinci su kadai to aiki abin da suke ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kun ka ci abinci kai kadai ka samu wani kuci ya bi a albarka to manzon Allah da yake abinci mutum daya zai ishi mutum biyu kaga ma'ana zai kashe ma yunwa ba wai lalle bane har ka ci ku ci ku cika cikin ku dama wannan ba san sa ake ba ka ci ka koshi ya zama to ba ka jin yunwa ba dai ka koshi gaba ɗaya mana can can ka cika cikin ka dama wannan ba san sa ake ba imam ibn qayyim yake cewa yin basmala a farkon abinci ko abin sha da kuma yin fadan alhamdulillahi idan ka gama ci ko ka gama sha yana tasiri mai ban mamaki wajen wato abincin ya amfane ka yake cewa wani tasmiyati fi awwali ta'ami wa sharabi wa hamdillahi fi akhirih ta'sirun ajibun fi naf'ihi wa istimra'ihi yana wani tasiri na ban mamaki tasiri ba na kusa ba dusan za ka ci abinci ka ce bismillahi ka ci ko za ka sha abin sha ka ce bismillahi ka sha idan ka gama kuma ka ce alhamdulillah to wannan yana da tasiri sosai wajen abin da ka ci ya amfane ka ko abin da ka sha ya maka amfani wanda kai ba za ka sani ba lalle bane ka lura wannan wani abu ne ma'anawi Allah subhanahu wataala zai kaddara wannan da don kana wannan sai ka ji abincin zai gina ma lafiyanka zai amfane ka abincin ba zai cutar da kai ba ba mamaki idan ka zo kana cin abinci ba ka sha bismillah idan ka gama ci ba ka godiya ga Allah to ba mamaki sai abincin ya juya ya zama ta guba gare ka dan baka ce bismillah ba kuma bayan ka gama ci baka ce alhamdulillah ba mai kuma abincin ya zama to mai amfani a gare ka sai ya cutar da kai an gane sai yake cewa ya haka yi daga imam ahmad imam ahmad bin hanbal yake cewa idza jama'a at-ta'amu arba'an idan abinci ya hada abubuwa guda hudu faqad kamula abincin ya cika ya kai munzalin kamala idza dhukira ismullah fi awwalihi idan an ambaci sunan Allah farkon abincin ko abin sha wa humida Allah fi akhirih kuma aka gode wa Allah karshen abincin wa kathurat alayhi al-aydi kuma mutane da yawa suka hadu suka ce wannan abincin kuma abu na karshe wanda yafi wahala wa kana min hillin ya zama halal hukun farko ai suna da sauki ka ce bismillah ka ce abinci yana da sauki ai kowa zai iya yi ka ce alhamdulillah ba ka gama ce mai sauki ne wa kasrat alaihi alaidi ku hadu ku ci abinci mai yuwa ne amma wa kana min hillin anan ne magana take ai abinci ya zama ta halal dinka musamman a wani zamanin nan muhim dai imam ahmad bin hanbal yake cewa duk abincin da ya hada abubuwan nan guda hudu to wannan abincin wato ya cika a sosai to Allah samu dace malam yake cewa wala yuqamu an at-ta'am ba za a tashi daga abinci ba hatta yurfa'a hatta idan an daga kwano haka ne a gurin ku wala yuqamu an at-ta'am ba za a tashi a bar abinci ba hatta yurfa'a har sai idan an daga kwanon an gama cin abincin ko an daina cin abincin ma'ana an ana cin abinci kada ka tashi kana cin abinci tare da jama'a wala yuqamu an at-ta'ami hatta yurfa ana rufe ma'ana in kuna cin ku uku ko hudu sama da mutum daya amma an kaga dai kana cin abinci kaga cewa yanzu baka da bukatar abincin sai sai ka rufe kwanon ka tashi idan kuna cin abinci ko biyu ko ku uku ko bai da haka to kai kai ka ji ba ka buƙatar abincin saura suna ci to yana da cikin ladabin abinci ka jira su ma idan sun ƙoshi sannan ku bar gaba ɗaya kada kai ka riga su wajen tashi ka bar abincin an gane to me sanadin wannan magana me dalilin wannan magana akwai hadisai guda biyu da suka zo akan wannan amma malamai hadisi suka ci hadisin hadisan ba su inganta ba an gane na farko hadisin Aisha wanda imam ibn maja da imam bai haƙi a cikin shu'abul iman suka rawaito na na'aisha Allah ya kala mata yadda take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yuqama an at'ami hatta yurfa kaga nassin hadisi ne malam ya dauko naha an yuqama an at'ami hatta yurfa shi ma yana yake cewa wala yuqama an at'ami hatta yurfa lafazin hadisi ne ya dauko ya kawo amma wannan hadisin bai inganta ba ka'idar malaman hadisi حديث النبي حديث ابن عمر أو شما حديث بإن كان تباول إمام ابن ماجه رويته ماذا أن صلى الله عليه وسلم كتوا إذا أن أجي أبنتي aka fara ci kada mutum ya tashi har sai idan kowa ya bari aka daga kwanon aka ɗauki kwanon yace kuma kada ya cire hannunsa ya koma gefe ya zauna ce shi yanzu baya bukata ko da ya ƙoshi har sai idan kowa ya gama cin abincin manzo Allah yake cewa domin idan kai haka abokin da abokinka ko mutumin da yake kuna cin abinci tare da shi zai ji kunya ya bar abincin shi ma misali yanzu ku uku kuna cin abinci sai ku biyu kuka ce abin ya ishe ku abincin ya ishe ku kuka tashi kuka bace shi kadai su masa ce alhamdulillah ya koma gefe alhali kuma yana son me ya ci abincin a gani ita mai yiwuwa yana bukatar abinci amma ya ji kunya ya tashi ma'anar hadisin sahihi ne ko ba ka bane hakan yana faruwa hakan yana faruwa a rayuwar mutane ma'anar hadisin zai ba ba matsala a ciki amma a ina matsala take wajen isnadi a gane to amma saboda hadisin ba su inganta ba shin aikata hakan haramun ne ko ba haram ba ba haram ba ne ladabi ne yana da kyau ma'ana duk abin da yake za ka yi dan uwanka ya samu damuwa kada kai to shine malamai suka sai sanya wannan a cikin ladabin cin abinci zin da kana cin abinci da wasu kana cin abinci da wasu to idan ka ji cewa yanzu abincin ya ishe ka wato kada kai sauri ka tashi ka rika sa hannunka kana ci da kadan da kadan kana sa kana ci da kana kana ci da kadan da kadan har ga cewa yanzu kowa abincin ya ishe shi za a tashi a tashi gaba daya wannan ladabi ne an gane wani sa'ali wasu mutane sukan yi barazana da wannan su nuna cewa su ai ba masu cin abinci bane to an kawo abinci an fara ci kenan shi kenan ɗaya biyu sai ki alhamdulillah sai ya tashi ko mutane za su ji nauyi ma'ana shi ba mai yawan cin abinci bane ko da kuka zauna ku ne masu yawan cin abinci ko masu ci abinci da yawa to ana samun wannan dama musamman wajen biki kasan musamman yanzu talocin da ake ciki yanzu to mutane abin da za su ci ma babu balle a ce a ci mai maiko maiko ko a ci kaza soyayya ko a ci nama ko abinci da salad da waye ba kowa yake samun wannan ba to Allah ya sa wani mai hali yana biki an je an halarci an kawo abinci iri iri a kwano to wani sai ya fara ɗaya biyu wai don kar a ce shi mai wato mai ci abinci da yawa yana ɗaya biyu sai ya tashi wani kuma yana ganin dama ce ta samu abin da kila wata ɗaya bai ci abinci ba irin wannan abincin ba yana so ya ci da zarar mutum biyu kusan tashi aka bashi shi kadai yana son abincin amma me dole ya tashi an tashi an bashi dole ya tashi saboda jin kunya saboda haka yana da kyau ko in kaga wanda kuke cin abinci tare suna buƙatar abincin to ko ba ko da ba ka sai shi suka rika sa kana dan dauka dan kadan haka kana sa hannunka kana taya su hira ka rika taya su hira kana cirewa har ka ga cewa lokacin yanzu kam su ma sun biya buƙatar su sai ka tashi muru'a ce ladabi ne musulunci baya so duk abin da yake zaka takura na dan uwan zaka takura wa dan uwanka zaka sa masa a a damuwa ولا يقام عن الطعام حتى يرفع بلا tashi daga abinci ba har sai idan kodan mutum ya ji baya bukatar abincin har sai idan an dauki kwano a gurin tukunna sai a tashi a gaba daya wa ghasl al-yadi qablahu wa ba'dahu hasanun wa barakatuhu fihi wa ghasl al-yadi wanke hannu qablahu kafin a fara cin abinci wa ba'dahu bayan an ci abinci hasanun yana da kyau wa barakatuhu fihi kuma albarkar abincin fihi ma'ana fi ghasl yadi wa barakatuhu albarkar abincin fihi tana tare da wanke hannu wanke hannu kafin abinci da kuma wanke hannu bayan an ci abinci fadan malam hasanu ma'ana mustahabbi ne yana da kyau mustahabbi yana da kyau wannan shine abin da fahimta da malam ya tafi akai imam ibn abdul bar amma an samu riwaya daga imam malik wanda kuma da yawa daga cikin malaman mazhaba suka tafi akai cewa wanke hannu kafin a ci abinci makruhi ne wannan shine abin da malaman ra'ayin fatawar imam malik kuma mafi yawan malaman mazhaba suka tafi a kai suka ce wannan babu dalili babu dalili da inganta akan wannan an gani to shi imam ibn abdulbar bayan ya fudu wannan kuma ya kawo hadisi qala al-farisi wai farisi salman qala al-farisi salman ma'ana salman al-farisi galibi salman al-farisi ake cewa amma shi ana yin kawo al-farisi salman haka ya kawo amma galibi salman al-farisi ake cewa yake cewa qara'atu fi tawrati na karanta cikin at-taura yaushe ke na karanta kafin ya musulunta kafin ya tarihin sa mai dogo ne ya bi addinin kirista addinin nasara yana tambaya yana tambaya har aka ya kai ga madina ya gamu da manzon Allah ya musulunta قرأت في التوراة هكذا جاء اسمها التوراة البركة في الطعام آه البكر أبنتي الوضوء قبله أي الولاء كابن كابن أبنتي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سينا فدا من الله صلى الله عليه وسلم ونن فقال سيمن ذا الله يجي البرك البركة في الطعام البكر أبنتي alwudu qablahu ay alwala wanki hannu alwudu anan ba ba alwala ta shari'a ke nufi ba alwudu al-lughawi wanki hannu qablahu kafin alwala wa ba'dahu da bayan alwala afwan alwudu wanki hannu qablahu kafin abinci wa ba'dahu da bayan abinci an gane iya nan hadisin ya kare gaba ta biyu malam ya kawo wa man bata fi yadihi ghamaru at-ta'ami wa sahaquhu wa asabahu lamam fala yalumanna illa nafsu wannan wani hadisi ne daban amma abu mamaki shi kansa wanda yayi wata hakiki wannan littafin da yazo sai ya hada su gaba da a matsayin hadisi daya an gani yasa ya bayyana hadisi namba biyu yace akhrajahu akhraja abu dawud fi sunan wa tirmidhi fi sunan min hadisi salman ya kawo iya zuwa fa da manzon Allah alwudu qablahu wa ba'dahu amma gaba ta karshe bai bayani akan ta ba anan malan hadisai guda biyu ne ya hada su guri guda a gane hadisin farko albarakatu fi ta'am alwudu qablahu wa ba'dahu na hadisin ya kare hadisin Abu Dawuda da Tirmidhi suka rawaito amma wannan hadisin bai inganta ba kuma wannan hadisin shine madogorar imam ibn abdul bar da yace ghusl yadi qabla wa ba'dahu hasan don wannan hadisin ne amma wannan hadisin bai inganta ba imam tirmidhi da rawaito hadisin yake cewa wannan hadisin yawa yake cewa wannan hadisin لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع يضعف في الحديث ba sa wannan hadisin ba sai daga rawi mai suna qais ibn rabi shine rawaito wannan hadisi hadisi shi kuma da'ifi na gurin malaman hadisi saboda haka wannan hadisin bai inganta ba an gane to sha sa masu imam malik suka ce makruhi ne wato a wanke hannu kafin me kafin a ci abinci amma ibn abdul yana cewa hasanul mustahabbi ne yana da kyau akwai wasu malamai da suka tafi akan cewa mustahabbi ne yana da kyau imam ibn qayyim ya kawo riwaya biyu daga imam ahmad bin hanbal a wata riwayar imam ahmad bin hanbal yana ganin mustahabbi ne a wata riwayar makruhi ne amma imam ibn qayyim ya rinjayar da cewa yake cewa wasawabu annahu la yustahabbu ba mustahabbi bane ma'ana a shar'ance babu wani dalili da yake nuna cewa mustahabbi ne in kace ma'ana mustahabbi in kai ka samu dada kenan ko don me dan hadisin bai inganta ba saboda haka wanke hannu kafin a ci abinci ba mustahabbi bane an gane to amma shin wannan ya nuna cewa ba za a yi ba shi wannan shi ba za a wanke ba eh amma gurin maliki suka ce makaruhi ne ba a so rashin wanke abincin ya fi me ya fi wankewa a gurinsu to amma wannan magana tana bukatan wannan magana tana bukatan me tafsiri an gane mai risala yake cewa walaysa ghaslu yadi qabla at-ta'ami min as-sunnati a wanke hannu kafin a ci abinci ba daga cikin sunna dan ba wani dalili sahihi da ya zo akan wannan an gane illa an yakuna biha adha sai dai akwai datti kuka zanta a hannun to babu laifi a wanke saboda datti saboda kazanta da ke hannu an gane kazanta ma iri biyu ne in zaman najasa ce kawo wani wajibi ne ka wanke ko ba najasa ba in ya zamana abin da ke hannunka kana a cikin abinci tare da jama'a idan sun gani abin zai dame su dole ne ka wanke haka wasu wasu sun malaman malikiya suka ce misali akwai mutane da suna face majina da hannunsu hannun dama an kawo abinci an ajiye sai ka yi fiye ka bace majina da hannunka na dama sai ka haka haka malam bismillah za ka sa hannu ka wani ma sai me sai ya bar abincin ba zai ci ba kuma yana bukatar abincin amma me ba zai ci ba to shine suka ce da hannunka ka taba wani abin da yake jama'a sun gani ba sa su kila ba za su ma ci abincin ba to ga mai wajibi ne ma ka wanke hannunka a gane ko idan kana shakkar hannunka shin ka taba wani abin da yake mara kyau mai kazanta ko baka taba ba ka yi shakka sai ne ka wanke hannunka an fi so ka wanke hannunka amma idan ka tabbatar da hannunka ba matsala ka tabbatar da hannunka ba matsala to kaga ya halatta a nan ka wanke ba mustahabi bane ya halatta amma hannunka da matsala akwai datti ko kazanta ko wani abu ka wannan abin da fito shine me ka wanke ba dan hadisi ya tabbata akan wannan ba dan ka buƙaci haka musulunci yana buƙatar tsafta a gane sai kuma matsala ta biyu a gasulu wanke hannu bayan abinci abinci ba da tsawon bayan an ci abinci amma wani hadisi ya zo a kai kafin a ci abinci hadisin da ya zo bai inganta ba amma bayan an ci abinci hadisin ya inganta hadisin abu hurairata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama duk wanda yayi bacci wa fi yadihi ghamarun kuma a hannunsa akwai kamshin abinci alghamar shine kamshin abinci in ka ci abinci kamshi da ake ji a hannunka kamshin abinci ko mai mai da suka ragu a hannunka walam yaghsilhu bai wanke hannunsa ba fa asabahu shay'un wani abu ya same shi fala yalumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kansa musamman bacin dare ta bi bera ta zo ta ciji hannunka ko wasu kwari su zo su taba hannunka su cije ka su sa ma guba baka sani ba to shi yasa manzo Allah ke cewa duk wanda yake wani abincin da yake yana da kamshi ko mai kaimoko ko mai ko mai ko ko mai mai to ka wanke hannunka kafin kai bacci an gane kuma a wani hadisin Abu Hurairah har wala yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci naman akuya sai ya kuskure kuskure bakinsa sai ya wanke hannayensa ya yi sallah to wannan ya nuna cewa a sunna ta zo da cewa idan mutum ya ci abinci musamman abinci mai kamshi ko abinci mai mai ta yadda idan baka wanke ba kamshin ba zai tafi ba ta yadda idan baka wanke ba mai din ba zai tafi ba to wannan yanayin yana da kyau mustahabi ne a ka wanke hannunka musamman idan zaka je kai bacci cikin dare ko baka bacci ma misali idan zaka gaisa da mutane za ka yi musafaha da ka ci abinci mai kamshi ka yi musafaha da wani wai sai ya ci ba hannunsa hancinsa sai shi ta yaushe wannan abin yaushe na ci wannan abincin ne ya samu damuwa ko kuma misali yanzu ka ci abinci mai daɗi kamshin mai daɗi ne ka ji ka gaisa da wani ya kai hannunsa hancinsa sai ya ji shinshini wani kamshi mai daɗi a ji a wani kam suna jin daɗi wallahi sai ya samu damuwa saboda haka ka wanke hannunka ya fi a ya fi a zama lafiya to amma kafin a wanke hannu duk jamalin bai kawo ba yana da kyau sunna ce mutum wato ya suɗe hannunsa ya tsunuka ka suɗe su kafin a ka wanke kada ka ci abinci baka sai da yatsunka ba kawai ka sa ka diki ruwa ka wanke hannunka da ragowar abinci a hannunka ka wanke ka zubar wannan ya saba wa sunna ba a san haka ka side sannan ka wanke yatsunka dalilin wannan hadisin ibnu abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha hadisin bukhari da muslim idan ɗayan ku ya ci abinci kada ya mutsike hannunsa kada ya mutsike hannunsa da abincin hatta har sai idan ya side ya tsunsa an gane sai manzon Allah ya bayyana dan me mutum zai zai side hannunsa ya bayyana wannan a cikin hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah amara bi laqil asabi ya umurci da a side yatsu wasahfa da kwanon da aka ci abinci wa qala sai yace innakum la taduruna ku ba ku sani ba fi ayyihi albaraka a wani abincin ne albarkar take a cikin abincin da ka ci a cikin kwano ko abincin da suka suka kama yatsunka suka raguwa a hannunka a nan ne albarkar take saboda haka ko abinci wanda yake ka bari a cikin kwano ka ci abincin ya kare raguwan nan kada ka bari ka sile kada ka bari kada ka ce na riga na riga na koshi ta yi kira duk abin da ka ci ka ci ka ci babu albarka a ciki abu na ƙarshe ƙarshe na cikin kwano kila albarkar a nan take to shine manzo Allah ke cewa inda kum la tadruna fi ayyihi albarak domin ba ku san aina albarkar take ba magana su yatsu malam bai kawo ba amma yana da kyau tunda an kawo magana wanke hannu yana da kyau ayi tambayi kafin ka wanke hannunka ka tsile hannunka wannan ba kaskanci bane wasu suna ganin wannan kauyen shi ne da iya da zai wahala ka ga mutum ya sha abinci bai suɗe hannunsa ba ya tsunsa ba amma yanzu da yawa ba a yi ana ganin wani wani ya daki hankaci ko tishu ya wanke ya goge hannunsa yana da kawai ne ya sa ya tsunsa bakinsa yana tsadewa ta wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai risala yake cewa wa hasanun an talqa tal'aqa yadaka qabla masiha وحسن أن تلعق يدك قبل مسها ina da kyau mustahabi ne wato ka tsire hannunka kafin ka mutsike a hannunka sai bangare biyu na hadisi wanda malam ya kawo ba bayani a kansa ba a albarkatu fi ta'ami alwudu qablahu wa ba'dahu muka ci iya nan hadisi na farko ya kare kuma hadisin bai inganta ba sai gaba ta biyu wa man mata fi yadihi ghamarun ghamaru ta'ami wa sahakuhu wa asabahu lamam fala yurumana illa nafsuhu a da wanda lafazin wato ashabu sunan ba su ruwaito ba kutub na littafai na hadisi na sunna waɗanda sun fi shahara ba su ruwaito da wannan lafazin da malam ya kawo ba wanda ya rawato shi ne a ƙazin maristan wani malami ne na ƙarni na biyar ko na shida yana littafi a hadisu shiyo a sikat a ciki ya kawo a ciki ke cewa wato wa man bata wa fi yadihi ghabaru ta'ami wa sahaquhu wa asabahu lamam fala yumana illa nafsuhu a ba da wannan lafazin ya kawo ba ya kawo da lafazin man nama وفي يده غمر الطعام فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه lafazin da malam ya kawo wasaha kuhu shi bai kawo ba inda suka dace shi ne fa asabahu lamamun amma malaman sunna malaman littafan sunna wanda suka fi shahara ba su kawo da wannan lafazin da malam ya kawo ba lafazin da ya fi shahara shi ne lafazin da muka kawo yanzu ومن نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه وانا يا إنغانتا المهم أسنى حديث يا إنغانتا duk cewa wannan lafazin da malam ya kawo ban san ingancinsa ba amma ma'anar duk ɗaya ne almuhim abinda hadisan suke kudaitarwa sawa'u lafazin da malam ya kawo ko wancan lafazi da makaranta wato idan mutum ya gama cin abinci ya wanke me hannunsa an gane shi lafazin da malam ya kawo wa fi yadihi ghamaru ta'ami kar da kar mutumin ba ta duk wanda ya kwana wa fi yadihi a hannunsa akwai gamaru ta'ami kamshin abinci wa sahaquhu gamar da saha duk manansu ɗaya ne gamaru ta'ami kamshin abinci wa sahaqu mana kamshin abinci wa asabahu lamamun cutar hauka ta same shi fala yuruman na illa nafsu kada zargi zargi kowa sai kansa an gane fala yuruman na illa nafsuhu to lafazin wannan wa asabahu lamamun hadisin da inganta yace hadisin da ya shahara wa asabahu shay'un in wani abu ya same shi manzo Allah bai ayyana wancan lafazin menene abin da zai same shi amma wani hadisin yace wa asabahu lamamun cutar hauka ta same shi saboda haka ingancin wannan yana bukatar a yi nazari a kai an fahimta wancan ya inganta fa asabahu shay'un wani abu ya same shi amma wannan idan cutar hauka ta same shi to ingancin wannan lafazin yana bukatar a yi nazari a kai kuma kamar yadda na ce littafai na sunna da suka shahara ba su rawaito wannan lafazin ba an fahimta a takaice dai wanke hannu kafin a fara cin abinci a babu hadisi da sahihi da yake nuna cewa wannan mustahabi ne akwai lada sai dai kawai idan ka bukaci ka wanke hannunka ka ci abinci ba hana ka ba saboda kiwon lafiya ko ka bukaci haka ka wanke hannunka ka fara cin abinci amma idan ka gama cin abinci saboda abincin da ka ci akwai kamshi ko yana da mai mai hadisi ya nuna cewa mustahabi ne sunna ne ka wanke hannunka na mu Allah ya ce wannan da yana da kyau sai matsala ta gaba mun fita mun gama da abubuwan da suka shafi matsaloli da suka shafi cin abinci sai malam yake kawowa yake kawo matsalar wato girmama bako saukar da bako da yi masa liyafa wa diyafatu wato saukar da bako ka bashi abinci ko ka kula da shi min sharafil akhtar yana daga cikin ayyuka madaukaka masu daraja الأخطار جمع الخطر بفتح الخاء والطاء معنى واتو القدر والمنزلة متعيد درجة جرم باكو وتيد باكو وسوكد باكو وكلد باكو باكو من شرف الأخطار لقد تكون أيك مع درجة الخطر يكن زور معنى هتري أي هو صامد لقد تنسك دوكا الخطر هتري لقد تنسك دوكو an gane to shine al-ishrafu ala al-halal mutum ya jefa kansa sai abin abin da zai iya halakar da shi ko yi abin da zai halakar da shi ne al-khatar kuma yakan zo da ma'ana daukaka da daraja to anan abin da ake nufi da shi shine ne daukaka wa mahasin al-akhlaq yana daga cikin wato halaye masu kyau kula da bako saukar da bako ka bashi abinci ka girmama shi yana daga cikin halaye nagari babu shakka musulunci ya damu da girmama bako kuma wannan hali ne na larabawa tun kafin zuwa musulunci musulunci ya zo kuma ya tabbatar da shi a al'ada sai kyakkyawa kuma san Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance an san an san shi da girmama bako tun kafin ya zama to annabi kuma hadisai da yawa sun zo akan wannan saboda muhimmancin wannan wato matsala al'amari kula da bako saukar da bako da ba shi abinci da girmama shi wasu magabata sun yi rubuce-rubuce musamman akan girmama bako an samu daga cikin malaman da suka yi rubutu akan wannan akwai abu ishaq al-harbi ɗaya daga cikin magabata wanda ya rasu shekara 285 akwai qirar daif na ibn abi duniya wanda ya rasu shekara 281 sannan akwai al-inaqa فيما جاء في الصدقة والضيافة الإناقة فيما جاء في الصدقة والضيافة الإمام ابن حجر الحيتمي تجرم باكو حالين نقري wanda ke dukkanin al'adu na gari masu hankali a wato sun haɗu a kai to shine ma yake cewa wa sunnatuha al-mu'akkada sunnar saukar da bako mai ƙarfi yawmun wa laila wuni ɗaya da dare ɗaya to idan ka yi bako 24 hours din nan sunna ce mai ƙarfi ya zama da duk abin da za ka yi ka yi na girmama shi da kula da shi yin wannan sunna ce mai ƙarfi to wannan yana nuna cewa idan ka yi bako ka saukar da shi idan bako ya zo gurinka ka saukar da shi ka bashi abinci ba dole ba ne an fahimta wanda shi ne ra'ayi mafi yawan malamai sai dai ana so sunna ce mai ƙarfi mutunci ne daraja ce ka girmama bako ka saukar da shi ka bashi abinci wannan shi ne ra'ayi mafi yawan malamai an gane to shine malam shi yasa malam yake cewa sunnatuha almuakkada wato sunna mai karfi wajen saukar da bako sunnatuha ma'ana sunnatu diyafa abin da yake sunna ce mai karfi wajen saukar da bako shine yawmun wa layla wuni da dare daya wuni daya da dare daya 24 hours to muhimmi ne ya zama ka kula da shi wasu malamai suka ce wuni ɗayan nan da ɗare ɗaya 24 hours din nan ka saukar da shi ka ba shi abinci wajibi ne wani shi ra'ayin Ahmad bin Hanbal irin su Imam Lais da kuma irin su irin su Imam Ibn Qayyim ra'ayin su kenan an gane sai ma yake cewa daga cikin dalilan da su irin su Imam Ahmad da Ibn Qayyim suka kafa hujja akwai hadisi Uqba dan Amir suka sahabai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai kana aikan mu kana sa mu ayyuka muna zuwa wasu gurare to mukan je mu sauka gurin wasu mutane amma ba sa ba mu hakkin bako ba sa saukar da mu ba sa ba mu abin da ya kamata su ba mu a matsayin mu na baki sai manzon Allah ya ce da su idan kun sauka gurin wasu mutane idan suka ba ku abin da ya dace da bako ku karba to idan ba su muku wannan ba to ku ɗauki hakkin bako wanda ya dace mana ko da ba sa su a riwayar tirmizi in abu illa an ta'khudhu kurhan fa khudhu a matsayin na bako ka je gari ba wanda ka sani ka je gidan wani to ka kai bako ne a baka gurin kwana dare yayi aka ce ba za baka ba kana ga wani zauren sa wani rumfan sa kawai ka fara ka kwanta kawai kayanka abincin sa aje kawai ka dauka ka ci abin da zai ishe ka an fahimta suka ce wannan shine hadisin abin da yake nuna dan wannan haƙƙi ne wajibi suka ce kuma wasu malamai suka ce a'a wannan hadisin ba zahirin sa za a bashi ba asali duk abin da yake arzikin mutum dukiyar mutum ba da yadda ba za ka taba ba illa bi tibi nafs to wannan hadisin suka ce za a fassara a matsayin wanda yake ya mutsu al-muttar wanda babu yadda zai yi ka je gari ba ko ba ka da abinci ba ka da gurin kwana ka ta gayyara ba yadda za ka yi ka zama muttar kana jin yunwa matsananciya kaga wani yana da shi yake baka a bisa larura kamar cin mushe a bisa larura ka ce wani abincin amma kana da dama za ka samu wani guri to bai halatta ka yi wannan ba an fahimta to amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wato saukar da bako ka ba shi abinci ka girmama shi a wuni ɗaya da ɗare ɗaya suna ce mai ƙarfi ba wajibi ne ba in kai ba kai abin da ya kamata ba ka yi rashin dattako ka yi rashin mutunci idan ba kai ba ba za a ce ka bar wajibi ba an fahimta to fadin sawaga ya tuha salatu da ayyam ina ganin za mu samu damar mu shiga ba lokaci yayi saboda haka za mu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wuzar mana da zama lafiya wanda ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk